Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri na al'adun Hausawa. Shirin da kowane mako muke gabatar muku shi tare da Farfesa Abdallah Uba Adamu na Jami'ar Bayero da ke Kano. To a makon da ya wuce malam ya ɗauko bayani akan wata al'ada mai girma a cikin al'adun Hausawa ta maita. Wannan al'ada dai mai baƙin jini mun ji yadda malam ya gaya mana abin da ake nufi da maita da kuma halaye da siffofi da idan an gani a jikin halittar mutum a tsari irin na bahaushe zai ce ai wannan mutum maye ne to anan muka kwana don haka malam barka da isowa wannan ɗaki barka mu da yamma madalla to kamar yadda muka fara bayani akan sha'anin maita mun ji halayen maye ita wannan maita ɗin menene hakikanin magana a kanta kamar yadda ka ce borin nan kawai duk dai bige ne ita ma maita duk bige ce ko ko a ita ma hakika akwai ta
maita ita ma buge ce don kamar da na gaya maka ba yadda za a yi ka ce yau ga wani mutum ya kawo maka shaidar ana yanka mutane ana cinye su a matsayin wai wata sana'a ko kuma wata ɗabi'a ta maita idan kuma ka duba halayen da na zayyana maka daga na halitta har na halaye na wanda ake cewa maye ne kai nazarinsu da kyau sai ka ga kamar akwai wani saƙo da ake son a isar ga mutane wato kamar lakabi ga maita wata hanya ce na kawar da mutane da ka yin wa'insu abubuwa da al'umma ba ta yarda da su ba ko kuma ba za ta yarda da su ba misali keta keta dai ba ta da kyau ba wanda zai so a ce maketaci ne shi in kuma wani abu mummuna ya faru ga wani dan uwanka ba keta za ka yi masa ba addu'a za ka yi masa Allah ubangiji ya kare kai kuma Allah ya kiyaye kada ka faruwa da irin wannan to sai aka ce yau wannan maketaci ne kullum yana cikin keta to kaga sai aka ce ai maye ne wato kaga kamar ana son a janyo hankalin ga cewa fa maketaci maye ne kuma ba abu ne wanda ake so ba kamar wani irin darasi ne ake son a nuna cewa keta ba ta da kyau saboda haka sai aka ɗauki wani nau'i na wani rayuwar ɗan adam mummuna aka danganta shi da keta don a daɗa nisanta mutane daga mai keta kaga wato mai maita kenan kaga na farko kenan kwaɗayi ma bai da kyau ba abu ne mai kyau ba wanda ba a son mutum ya zamanto yana da yawan kwaɗayi ko kuma yana da yana da abun nan san abubuwa na duniya to kaga shi ma wannan kwaɗayi da san abubuwa na duniya abu ne wanda yake ba a so to idan ka duba da kyau za ka ga da yawa daga cikin abubuwan da ake danganta su da maita abubuwa ne na son a dinga kaucewa na gyaran al'umma shi yasa aka aka aka lakaba musu maitar amma gaskiyar maganar ba wani wanda zai ce da kai yau ga maita ko kuma yau ga maye ko kuma dai ga wani wani abu makamancin haka amma malam wato a yanzu fa idan ana magana akan maita mutane maitar da suka sani ba irin wannan maitar da take a ilmance ba ce maita ce ta maye zai haɗe ruwan mutum shi mutumin gashi nan jikinsa yana nan da komi amma zai kama ko rashin lafiya ko dai ya kama waɗansu yin mazurai waɗanda ba haka aka san shi da su ba har a tisi ƙiyar mayan da idan ya zo kawai ma ya tsallaka shi ko dai ya yi abin da ya yi to mutumin zai warke kaga wani ai ya sabawa da wacce maita ta farko eh kwarai da gaske to amma ko ma an ce wane shi ya kama wane aka zo aka ce sai ya tsallaka shi ya yi maita da kuma mayu ba mutane ne wanda ake son a dinga mu'amala da su ba mutane ne bakin tsatsu ba ba sa daga cikin rukunin mutane ko kuma maitar ba ta daga cikin rukunin ɗabi'un da ake son a dinga mu'amala da ita to shi yasa wato wata hanya ce na kare al'umma daga wayansu munanan ɗabi'u nan da ke mutum zai iya yin shi saboda haka a takaice babu wani abu a ilimance a zahirance ko kuma a kimiyyance wanda zai ce wane maye ne saboda mun ga wane yana yin aikata irin aikin maita ba ka taɓa samun wannan ba amma akwai wani wasa da sukan yi na shekara wanda a nan kowa sarkin mayu da sauran gaggagaggan mayu suke fitowa kowa ya baje kwalin maitasa wani zai harare ta tabara a sama sai ta faɗo ta faɗo ko wata kaza gashi nan dai abubuwa da yawa na fa'ida ne wannan ba da zaka harar ka harar wani abu ya faɗo sai dan wani ne ma ko shi amma duk rufa'ida ne rufa'ida ne kuma kamar yadda yadda wani malamin mu yake cewa tsafi gaskiyar me shi ne duk rufa'ida ne shi ma ai maitar wani nau'i ne na tsafi na tsafi na tsafin bahaushe wani nau'i ne na nuna cewa maye su wayansu mayin ma ai so suke a dinga wato ɗaukaka su a matsayin mayu sai su zama wani abun tsoro su zama wani abin kaucewa su zama wani abin ɗaukakawa a dinga fargabar su in an gan su to saboda haka duk wannan dai kamar yadda na gaya maka a dai eh, a kimiyyance don rufa ido ne yanzu malam maye baya iya kallon huhu da hanji da hantar dan adam eh to sai dai mu gani kaga in aka samu irin wannan yan huta da x-ray machine kenan ko irin wannan x-ray din da ake jiwa kai mutane asibiti da a je a a- a doki hoton Ai cikin su su dama sun dauka din idan an zo gurin sa an kare shikenan sai fara ya ce ai ya ga- ya ga wani abu a ya cikin ga a- cuta a jikin a cikin mutum ba shikenan sai ya yi, ai malam salisu duk bula ne duk duk duk faɗa ne to amma akwai abin da kuma duk da haka din dai akwai a rayuwar bahaushe abubuwan da suke wato tabbatar da bahaushe akwai maitar Mm.
wayansu abubuwa da yake yi wanda yake ganin shi a wurinsa kamar tabbaci ne na na maita wannan kamar kamar kamar guda uku ne Mm.
yawan faɗa da cikawa ana ganin mutumin da yake yawan faɗa kuma kaga abu ya faru to maye ne kamar ka zo eh, mutum ya zo ya buge ka sai ka ce ko da na san baka san ai amfani da kai sai sai a ce Yawwa.
tun da kai min haka wallahi kafin nan kafin almuru za Me ka za ka gani gani za ka ga abin da zai faru kuma sai a ga sai kuma wani abu ya faru ga wancan din to yawan faɗa da cikawa alama ce ta maita a wajen bahaushe in dai ya maka baki kamar ya maka baki Eh, in kenan ya kai min aka yi kaza in baki, kai eh.
faɗa haka to lalle wani abu sai ya faru to idan ana ana cewa ka guji bakin wani ka guji bakinsa saboda idan ya ce kaza zai faru abin nan yana faruwa to ana kyautata zaton mai yawan wannan faɗan wato wato maye ne to me yasa ba za a danganta wannan abin da addini ba tunda addini ya zo da kambun baka wanda ake nuna idan mutum ya yi baki abin yakan faru ga wanda aka wa bakin eh to eh, abin da yasa kaka tuna kaka manta fa maita ba ta cikin nau'in addinin musulunci ba ta daga cikin tana Wani a- cikin to- addinin gargajiya na bahaushe ne maita rukuni ne na na, na wato ɗabi'o'in Bahaushe.
bahaushe Ba a gargajiyance ruwansa, addini ya san ai wannan da kawai zarar addini.
an ce ka zama musulmi musulmi ne kai to magana maita kuma ta fa- ta ta kauce ka fa walau komai ga Allah Mm.
Allah ne mai kowa mai komai lokacin da yake so ga wanda ya so ko ana so ko ba a so kamar da dan masani ke faɗa to saboda haka ba wani maganar maita in kana ma- musulmi to to maganar maita abu ne wanda yake burbushi ne na gargajiyar bahaushe na addinin bahaushe na gargajiya to amma a tarihi an samu irin waɗannan mutanen ko da yake mutane ne za su ba da shaida Mm, waɗanda in sun yi baki sai abin da za ka gani kuma sai wani abu ya faru a mutum ai to kamar da na ga maka jefi je- dole babu ba za ka tamu taba samun kamar da bature yake cewa ba ka taba samun wato hayaki ba ba tare da wuta ba dole akwai wani burbushin gaskiya akan cewa akwai masu baki akwai masu yin wannan cewa idan kai min kaza har sai ga a unguwa ma tsoron su ake ji saboda da sun ce da zarar sun ce kaza zai faru sai ga abin kuma ya faru kuma sai ga cewa akasari in sun faɗi haka ana danganta abin ne da wani laifi ka yi wa mutum laifi tun da kai min haka ni kai wa haka to wallahi tallahi za ka gani nan da kwana biyu sai ka ga abin da zai same ka to sai ka ga wani abu ya faru din wanda kuma bai da wani dangantaka ga laifin da shi aka aka aikata to sai ka ji an ce ai wane maye ne ka guje shi to wannan yana dangantaka kuma da rashin kuskure
Kamar shi ma idan ya faɗi in ya faɗi abu in ya ce ai gobe za a yi ruwa to za a yi ruwan sai ka an yi ruwan to idan ya kintata abu ya faɗa ya ce abu zai faru kaza a kan ku je can gurin idan kuka je can gurin ramin nan zai burma in kuka je gurin nan gurin nan rami zai burma a wurin aka je gurin kuma sai a ga ana takawa rami ya burma to ana ganin wanda yake da irin kamar wannan hangen nesan ko kuma faɗan abin da in ya faɗa babu zai kuskure duk abin da ya faɗa abin yana faruwa yana aiwatuwa to ana ganin maye ne shi ma akwai alamun maita a- a garin shi sannan sai na uku rawa da daddare da kuma fitar da wuta ta kafofin jikinsa duk wata kafa ta jikinsa zai iya fitar da wuta ta hanci ne ta baki ne ta kunne ne ta ido ne zai iya fitar da wuta kaga wuta ta fito far far to kuma da kuma rawa da daddare lalle wannan bala ce to yawwa to ka gani ko to kaga idan na karshen bula ne to Eh.
na farkon da na biyu ma dole su zama bula To ba za ka shi taba rawa da dare kawai zai fara rawa shi kadai eh to murna ce ai rawan murna ce saboda da daddare yake yanka mutane ai ba zai zo kirikiri da rana ya yanka mutane ya ya gasa ba saboda haka idan ya tara wanda zai yanka din da daddare kafin ya yanka su sai yayi rawa to yana cikin rawan nan is- eh, wuta kuma na fita daga jikansa ta kafofin jikinsa duk wata kofa da take jikinsa iska kawai wuta ce take ta fita to ai kaga wannan aljani ne kenan to tun da yake haka ne wannan mutumin maye ne saboda haka idan kaga mutane suna rawa da daddare watakila yan disko ma za a iya cewa mayu ne in banda dan in banda maye ba zai dinga rawa da daddare a su ku sai da daren suke to ai mayun ne kenan masu zuwa disco club ne da shauransu a cashe din nan to wannan ana ganin kamar mayu ne tasirwar ba irin ta mayun ba ce ito a to su ma da yadda suke rawar ai ba wani sigar rawar rawa rawa ce dai saboda ka ba wata siga da aka ce zaka yi ko kana yi ne kai kadai ko kana ta abun nan dai da daddare zaka hau rawa to ana tabbacin cewa maye ne kai to shi yasa in ka duba abubuwan sai kaga kuma an kauce daga watakila nazartar maita a matsayin gyaran halayen wayansu kamar misali ket- keta da kwaɗayi da, da kawaici an dawo kuma wani wani irin aibatawa abun ma saboda wani abubuwan ana aibat ana kanan wani kamar wani gaibu ne zaka ce ai wane yana da baki in ya faɗi baki ya ce kaza abubuwa suna faruwa ga mutane haka ne to a kafin mu ci gaba misali su mayun nan suna yin biki za ka ga ko duk shekara su haɗu ɗin kamar yadda na faɗa a ɗazu su yi biki kuma nan sai ka nuna kamar an nuna halaye ne marasa kyau su ba su ƙudiri ma kenan haka ɗin wani mummunan hali ba ne ai gwano baya jin warin jikinsa wanda duk yake yin wani abu da yake akwai yana da tasiri a cikin jama'a ba zai taɓa ganin wannan abun a matsayin laifi ba kamar bokaye ba kasafai zaka ji bokaye suna ganin suna aibata bokanci ba saboda shi da shi suka dogara shine rayuwarsu saboda haka su ba za su iya cewa ai wannan abin laifi bane tabbas akwai wa'anda za su zo wurinsu suna neman wata waraka shi inda maye ya bambanta ba warke abubuwa yake yi ba wanda wanda boka ma za ka iya kira likita ne likita ko na zuciya ko kuma na gangar jiki ko nake- da- ko da dai mashiriki ne dai shi Eh.
nasa ɓangaren da ya ɗauka abu ne na ka- ba kamar da lafiya.
taimako eh na bada lafiya ne Shi a don- yadda ya ɗauka.
a yadda ya ɗauka Mm, kuma idan ka yadda da shi din akasari ana ganin cewa ana samun waraka mm, saboda zai kawo maka tsire-tsire ka za a ce ka sha ko kuma zai ce ka je kai wata iska wata, wata, wata hidima ko wani abu akwai dai wata cuta da kake da ita wannan kuma cutar ana ganin shi ya san maganinta saboda haka zai zo ya maka abubuwan da zai yi maka in an ci sa'a ka samu ka warke falillahi alhamdi in kuma ka warke ba to kuma wani abu ne daban amma maye shi bai da wannan muhimmancin a cikin al'umma shi iba yake yi ba bayarwa yake ba shi Shi sai maye.
dai sai dai kwasa eh sai dai ya- ya zuke ka ya cinye mutane ko kuma ya yi wani abu na, na, na aibata jama'a kamar wannan kwaɗayi da keta da shauransu amma ba wani abu yake amfanar da al'umma da shi ba wanda boka yana amfanar da al'umma ta wata hanyar ga wanda suka yarda da shi to amma shi ma ya ba ma za ka kusance shi ba ba za ka zo gurin shi ka ce da shi kana son ka yi mu'amala da shi ba na me ya je cinye ka haka kawai gaskiya eh to shi yasa ma wato bayin da mamaki idan suka zo suka ce za su yi kalankuwa idan za su fito wai jama'a su gansu saboda abu ne wanda suke son su dinga yin shi su kansu a boye Mm, to amma sai dai kawai su zo su nuna dai bajintar yin wayansu abubuwa na- amma ba za su fita kirki su ce ni maye ne zan kama ka ba wanda kwadi ya faɗa haka yace shi maye ne zai kama wani to ba mayen bane kawai dai so yake tsorata mutane ko kuma so yake jawo Ba haka sa ne gare faɗa.
shi ba sa faɗa na.
ai ba ma za ka san ma waye mayen ba shi yasa wani lokaci a gidajen da suke ake ganin kamar gidan mayu ne a nan dai Kano ba sani ba a sauran kasashen Hausa akwai yadda ake tankware hannu sai ga wato hannayenka na tsakiya kwaya biyu ka tankware su guda ai guda uku ka tankware su in ka tankware ka laukar da su da dan karamin dan yatsa da kuma katon dan yatsan su ne suke matsi a, a- a sama Mm, to wai alama ce ta ta maganin mayu in zaka shiga gidan mutane wanda ake tsammanin mayu ne sai in kai haka.
ka lankwashe eh, in ka lankwashe hannayenka ah, tafin hannunka kwaya uku yan yatsunka kwaya uku to kwaya biyu dan karamin da kuma mai dan kaurin su za su miƙe to ba yadda za su yi da mutum to ba za su yi haka za ka shiga to idan kuma ka duba da kyau za ka ga wannan a a nazarce yin haka din alama ce ta shaidan a wajen turawa to
alama ce ta shaidan saboda in idan ka lankwasa yan yatsunka guda uku kana lankwasa su ukun nan to ai kwaya biyu na ƙarshe da na farko miƙewa za su yi mm, to idan suka miƙe in ka duba da kyau ka ɗaga hannun naka dan ka lankwasa shi ka gwada ka gani yanzu duk mai sauraro ya gwada ya gani kwaya uku na tsakiyar nan ya lankwasa su to zai ga kwaya biyu sun riga sun ɗage zama mm, to ƙaho ƙaho ne ƙaho ɗaya da ƙaho na biyu wato inda suka lankwashe ɗin kamar fuska ne Eh, babban ɗan yatsa da kuma ɗan ƙaramin ɗan yatsa suka tashi kamar ƙahohuwa ne guda biyu suka fito to a almarar bature haka alama shaidan take to alama shaidan kenan saboda haka idan ka shigo gidan mayu a haka kana nufin ka nuna cewa ai kai da kariyar shaidan ma ka shigo subhanallahi to saboda haka sai su kauce maka ba za su iya kama kuruwarka ba saboda sun ga ka- kamar ka zo ne da da mai wani gidansu kai da mai kake- gidansu ma ka zo eh, eh, saboda haka in ma maita ne duk wani wanda yake kai ba ma duk wani karamin wani maye ko wani boka ko wata tsiya dai wata iska to shaidan shine dai abin nan Shine ƙarfi.
eh, iblis shine shugaban kowa da kowa eh so saboda haka idan ka shigo da da kariyarsa to kafi karfin to su.
kafi karfin su sai su kyale ka Allah ya kyauta to wannan a kasar Hausa abin da ya bani mamaki a kasar Hausa muna, muna da wannan Mm.
amma turawa su suke su suka fi ɗaukaka wannan amfani da ƙaho ƙwaya biyu na'am a matsayin shaidan yanzu idan ka je coci na bature Mm.
sai ka zana fuskar mutum sai kai masa wannan kahon kwaya biyu kamar wannan da hannun naka dinnan yake ka yi su kwaya biyu wallahi rigima za a yi da kai eh saboda ka zana musu hoton shaidan a jikin masallaci ka ka ci mutuncin eh su.
ka ci mutuncin su to ire-iren wannan ah, sun- sun- sun- muna muna da su a nan kasar Hausa saboda haka ma ma ya zauna ya yi kalankuwa ko kuma ya yi wani taro na ya janyo hankali ga shi kansa zai yi musu wahala takamaiman ma yanzu da gaskiyar maganar izalanci shi ya dada wato korar irin wayannan abubuwan saboda da suka fito da da karfinsu da zafinsu din nan sai ya zamanto duk wani abin da ake ganin kamar bidiya ne ko a ladance ko a gargajiyance ko a Jami'i da addinance abin da, eh, sai aka eh watsar da shi.
sai aka aka suka fara kalubalantarsa ba wai lalle na gargajiya ba a har- a addinin ma Mm.
abubuwan da ake ganin suke ganin su a nasu fahimtar cewa ba su da wani tasiri a addini Kuma kaga suka fara su kansu a cikin manyan birane ba a cikin manyan birane ka fito don su guraren ai ba su ma a san hanyar an suna yi ba.
nan ba- kwarai da gaske to amma idan ka kama manyan biranen ka kama masu bokon masu fahimtar Ka- to ana tsammanin su ne kuma za su je su yada abin ga waɗanda ba su da fahimtar to dalilin da yasa wato zai wahala mayu yanzu su haɗu su su wani gangami su ce wai ga su su ne kansu
na'am Na'am. to zama maye kuma ya mutum yake zama maye Mm.
Eh, wata hanya kake ka ka zama maye gada gada ake yi ko ko a'a dama akwai ta hanya da ake ake bi na na na, na zama maye wayansu sun ce gada ake yi wayansu kuma sun ce ha- wato ɗauka ake yi a hanya kamar misali akwai hanya cin maganin noma wato asiran noma sun masa yawa mutumin da yake ya san asirin noma, noma da yawa ana kyautata can maye ne asirin noma eh wato duk inda ya shuka Mm.
za ta fito ta yi albarka kuma idan ya girbe ya kai kasuwa zai sayar dandanan kuma idan ya tara a rumbu kwari ba za su ci ba ba zai asara su ba ya san sirrin abin da da wannan maye ne to ana ganin cewa wannan mutumin da yadda aka yi mai ne yana da wata maita a- a tare da shi ba maye ba kwaro ma bai taba kayan ba zai taba kayansa yau wato ana ganin wato in dai wato asirin noma ya yi maka yawa to akwai kyautata san cewa mutum maye ne na'am sannan haɗe a ƙanƙara wasu wasu duwatsu guda biyu ne a daga cikin baki wake wato kamar daskararren yau daskararre shine haka wanda suke fitarwa daga eh ake baki, fitarwa sai a sai- ce sai su ƙanƙara ba ba wani sai ya karɓa eh ya sha.
yau wato idan mutum ya ya haɗi wannan ƙanƙarar Mm.
to ana kyautata zaton maye ne Allah ya kyauta.
eh saboda wannan ƙwayar duwatsun guda biyu ƙanƙara suke kiransu ba san abin da ake kiransu ƙanƙara ba amma kamar daskararren yau yake ni gani nake a nawa nazarin kawai majina ce ko ba haka ba daskararriyar Sai dai majina su suka san su ta.
suka su Mm.
suka san su wannan abin nan Mm.
sannan wani suna cewa ana shan maita a nono mace gado kenan gado ana gado maita ta- mutum zai iya shayarwa a- za a iya sha a nono Mm.
sannan kuma shaye shayen magunguna barkatai na maitar a'a haka dai yau ka ce kai plasco yau suku daye yau wane ne yau wane ne suka wa mutum yawa eh idan yau kullun kana shan Sai ya magani ka rike sha iya zama maye.
sai ya zama maye ana cewa shi ma wannan hanya ce ta ta ta ta zama maye na'am Ah, to wayannan su ne kamar wato hanyoyin da aka fi danganta uh, ma- ma- maita da su na'am a a ganin cewa wato kaga wayansu daga cikinsu ana ganin kamar halitta ne kamar na shan nono da sauransu Mm.
wayansu kuma shi ma kamar wa'azi ne yawan shan magani Hmm.
yau ka sha wannan gobe ka sha kafa ta na ciwo kai na na ciwo gabobi na na ciwo bara in sha wannan shan barkatai haka to wannan ma duk ana ganin kamar wani nau'i ne na na maye ne yake yin wannan to kaga wayannan wato hanya ce na na cewa mutum ya zama maye saboda wayansu halayyarsa in ka dai zaka iya danganta su dai da halayyar farko cewa halaye ne su ma nau'i ne na, na, na halaye ko kuma na halitta tunda ke mutum an ce ya sha a nono Mm.
ai ba halinsa Ya bane zama halitta.
ba yadda zai yi haka haka Allah ya halicce shi Mm.
mutum ba zai iya zaɓin uwarsa ba ya ce a ba zai sha nononta ba to ka ji yadda lamarin yake Na'am. To, o- waɗannan mayu da muka yi batu, wato dai duk kusan kamar da ka faɗa bula ce. Amma za ka ga fa a mayun ma akwai waɗanda ana ɗan tsoron su waɗansu ko mayun ma kawai sun zama 'yan neman kuɗi. Su ma duk wannan tun asali dama akwai su koko zamani ne ya kawo su.
a'a ai eh, 419 ce kuma 419 din nan tuntuni dama ana yin shi saboda ko a cikin bokaye- bokayen ma akwai wanda bokan ya san ba zai iya maganin wani abu ba amma dai zai karɓi kuɗin mutane ya karɓa ya ce zai musu hidima da shauransu saboda haka kamar yadda nace kai shi ma ya ai baya wani waraka saboda haka zai wahala a gane me me mahimmancin maye a rayuwar al'umma kawai mahimmancin maye a rayuwar al'umma dai shine kokari da kiyaye wa'yansu abubuwa da ake ganin cewa ba su da kyau a al'ummar saboda haka sai a danganta mutum da maita da shi wala akwai wani maye da aka taba kiransa wata makaranta yake ba da bayani sai yake cewa in akwai wanda yake tunanin kamar sha'anin mai taɗin bula ce ko duk ba gaskiya ba ne ya ɗaga hannunsa ko yaya ya sayi ido hudu da shi to kuma sai aka yi rashin sa'a kowa ya tsorata aka rasa wanda eh inda a jami'ar bayero ne ya alaga ta mala akwai wanda su a ni daga ne zan fara daga hannuna saboda ina son gani me me zai faru me zai yi ko ba haka ba to ai shi ma ya riga ya san irin ji- mutanen da yake magana da su wato ilimi da jahilci abubuwa ne wato masu ban sha'awa idan suka haɗu Mm, saboda mutumin da yake da ilimi wani ce ilimi ina nufin masaniyar wani abu ko da ba gaskiya ba ne to yana da wani ƙarfi akan wanda bai san wannan abun ba mm, to wannan ya yi amfani da wannan ne don yi wa mutane wato wani irin kwarjini na cewa to in ka yarda ba abin da daga hannunka ka gani mm, dan shi kan sarkin mayu ne ba yau wato ka gani kowa sai ya fara tsorata cewa kai ni ban yadda da abun da ya ce ba amma Amma ina dai- tsoron daga kar ka zama hannuna kar dai akwai wani misali, abu kar a mu- riƙa kwatanta.
eh saboda kowa sai ya- ya- ya- ya- ya ja baya Eh.
amma idan da ya haɗu da da- da da mutane wanda suke za su iya ƙure shi ba ma zai faɗa haka ba bari mu baka misali Mm, akwai bature da ya zo ka jamus yana bincike akan bori mm, sai ya ce yana son a haɗa shi da iska baturiya mm.
Bature, tunda ke Ni ma akwai na iska a kwanaki Bature. Yau baya, wato- mm, sai dan bori ya hau magana da turanci sai ya dakatar da shi ya ce a'a ni ai mutumin jamus ne
Jamunan- ni Jamusanci jamusanci nake son iska taimun ba turanci ba wannan ai turanci na mutanen ingila ne to iska dai ta kasa yi Ita amma kuma malam dama ita iska kowane yare ta iya shi.
a to ai kamata ya ce ta ta iya din tun da yake ai an danganta shi ga ga abun nan wacce ta iya din multilingual iska kenan wacce wato za ta iya yin kowane irin yare Wataƙila ta san baba Jamus ya bace.
Eh, to ko kuma dai amma dai bature aka ce to kuma kaga a ce a- a a tsarin an ce kawai bature amma ba a san cewa a cikin turawan akwai nau'e-nau'e na daban-daban ba akwai wanda ke gashi fari ne sol amma bai iya turanci ko ko kaɗan ba kamar wannan ba jamushin to ta haka ya fara cewa wannan abin da ku duk ƙarya ne dan da iskar ta fare masa jamusancin da ya sani da watakila ya yadda to sai aka fara masa turancin turancin ma rubabbe ba wani girkakke ba ba wani haɗaɗɗe ba irin da ya dan turancin nan da aka dan dan tsuntsunta haka ya yi kuskuren da ya yi inda yake tana dama kuma ya manta bai zo da tafar koda ya ɗauki sautin ba da zai ce can a ta nazari to amin sai ya zamanto kamar wato an shashantar da shi aka aka aka watsar da shi Don haka dai duk wannan mai ta dai gaba ɗaya a ƙarshe dai kawai in ma ka ga mutum ya cutar to tsafi yake yi ba wata ba bace mai suna.
tsafi yake yi ai nau'i ne ma na tsafi a yadda kamar Profesa aliyu banza ya nuna a littafin shiga don faɗa al'ada nau'i ne na tsafi a maitar nau'i ne wani nau'i ne na tsafi to amma in ka duba kuma da kyau za ka ga cewa mutanen da ake cewa mayu ne din akwai wani kabilanci a ciki misali akwai mayun asali wato wanda suke sun zama mayu saboda sana'arsu ko kuma mayu saboda kabilarsu to in ka duba da kyau za ka ga akwai kabilanci a wannan a gurgujen misali za ka ga mayun sana'a wanzamai ana kiran da cin cewa mafi yawa daga cikin wanzamai mayu ne saboda haka idan akwai mai sauraron mu wanzami ne da Allah ya haƙuri manazarta ne suka faɗi wannan ba Abdallah ne ya faɗa Ba ba su muke nufi ba ma kuma.
eh ba shi muke nufi Eh.
amma dai wanda yake yawan hulɗa da jini Eh, eh wato saboda wanzami yana yawan hulɗa da jini Ya yi cibiya, ya yanke eh yawa cibiya, yayi a yi kaciya shayi, a yawa da yi- sauransu eh, to ana ganin cewa duk yadda aka yi akwai maita a cikin wannan sana'ar kira ma haka masu yin kira ana kyautata zaton cewa da yawa daga cikin su akwai mayu Za ka danganta mai ta da waɗansu sana'o'i.
yawwa saboda wuta su kuma Eh.
suna yawan fitar da da wuta suna Shi hulɗa da kuma ya wuta an ce ko ina daga jikinsa wuta fita.
wuta take fita da daddare in Don ya zo haka yana rawa kaga- gashi kaga kuma da shi- yawan girki kaga sai ya koma makera kuma Kwarai da tunda gaske.
shine wuta ba za ta kona shi ba.
kwarai Eh, saman noma kuma su manoma su ma ana kyautata zan akwai mayu irin saboda su zaman sarakunan daji noman nan.
eh zaman daji za a je can daji a zauna Tun karfe shidan asuba sai shidan yau wato yamma.
to kaga irin wannan in ka duba da kyau za ka ga wato kalubale ne ga masu wannan sana'ar haka kawai mutum yana wanzancin shi kuma wanzami yana yin abubuwa masu kyau a cikin al'umma An ce ma Eh, an ce kuma maye ne to kaga wannan ma sai ya sa mutum ma ya ce ya daina haka ne.
haka ma masu kira kiran nan da ita aka aka samu ci gaban kowace al'umma da ita ake makamai Ai, da ita babu- ake yin ba wani abu da- babu wani abu da babu sha'anin kera a cikin kwarai da gaske kwarai saboda haka kaga in aka baka ce wai masu kira mayu ne mutum ya ce to shikenan na daina kira kaga an cuci mutane to a kabilun fa kace da kabilu ma yawwa zabarmawa mayu ne ana ganin mayu ne a gurin bahaushe a wajen bahaushe buzaye ma haka har da buzaye har da buzaye kuma ka san buzayen iri-iri ne akwai buzaye bakake akwai kuma buzaye farare to fararen ne amma mayun duk gaba ɗaya an haɗa su an danganta su mayu ne to su fararen ai su ne su ne wato la su larabawa ne bakaken bayan su ne na haka duk dai eh can, sai aka ce eh, sai a ce duk ɗaya ne buzu maye maye ne to.
sannan sai nufawa kuma su ma haka kawai aka dinga danganta nufawa da da da, da maita to ai ku gaskiya akwai matsala in dai za a danganta wani yare da da maita ba eh to shi ayin kallo da kyau ba za ka ba za an ce da kai hausawa ba eh an ce da kai zabarmawa buzaye nufawa to ko shi ma bahaushe yana da irin wancan halin na bature akwai mayin amma a- daga wayansu wuri eh sai ya aibata wayansu ita ai wayansu ne suke da maitar ba ba shi bane da haka in kaga maye bahaushe asalinsa dai sai a ce ai in ka duba da Buzu kyau ne.
ko bazarmame ne ko buzu ne ko kuma banufe ne eh, ko kuma in an ta bantana ma a tona a ji an ce ai kakarsa banufiya ce ta haba ah, shi yasa ai na san da haka wallahi na san da haka to kaji yadda ake ake samun wannan da sana'a da kuma kabila Na'am. To, ai malam ina ga lokaci fa ya, ya, ya kai mu inda zai kai mu don haka a nan za mu ja akalar shirin na yau sai wani makon Allah ya yarda kwaji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin dukkanin waɗanda suke taimakawa wannan shiri yake isa gare ku da shi Profesa Abdullah Uba Adamu nake cewa Assalamu alaikum wa rahmatullah.